أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقائدنا ورسولنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta Sunna TV IKS Islam Kitabu Sunna ala fahmi salafi salih muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna kore muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalar sai ba mu iko muka haɗu da ku a wannan darasi na mai taken hada nasoshi ko yadda ake hada nasoshi ko yadda ake hada ma'anonin nasoshi wanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo da juna wannan shine darasin mu wato na 220 kenan kamar yadda yan uwa masu bibiyar mu suka sani muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu littafi na farko littafin daf'u ihamil ittirab an ayatul kitab na ash-shaykh al-allamah al-qur'ani محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه ورحم الله جميع المسلمين للتافي نبي للتافي أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها نمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya mun tsaya ne a cikin suratu dukhan kenan mun fara bayani kan ta sai lokaci mun halinsa a yau za mu tashi ne a mas'ala ta 992 a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha malam yace fa in qila idan an kace al khilafu bainan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sabani wanda akwai tsakanin manzon Allah tsira da abinci Allah su tabbata a gare shi wa munkiril ba'af da waɗanda suke musun wato kiyama munkiri nan ba'af ne sai an ka shafe nunun saboda idafa waɗanda suke musun tashi na alkiyama indama kana fil hayati wato ya kasance ne cikin rayuwa ba'dal mauti bayan mutuwa la fil mauti ba wai a cikin mutuwa ba kinan sabanin da akwai shine cewa in an mutu za a tashi ba wai suna sabanin za a mutu bane domin ita mutuwa dukkan da musulmi da kafiri kowa yadda za a mutu amma a tashin nan ne aka yi sabani fa kaifa qala tabaraka wa ta'ala ya akai Allah ya ce inna haula'i la yaqulun lalle waɗannan suna cewa in hiya illa mautatuna alula mutuwa guda ce kawai zamu yi kenan mutuwan mu ta farko ita kadai ce suratul dukhan aya ta 34 zuwa aya ta 35 walam ya kul Allah bai ce ba kina a faɗar kafirai da yi bayani illa hayatuna an gane ko wato sai rayuwanmu domin idan sun ce illa mautatun al'ula sai mutuwanmu an gane ko bai ce sun ce bai sai rayuwanmu kenan busu yadda ba ne da akwai wata rayuwa ba mutuwa ce abu su yadda da ita ba kama ƙala ta'ala fi mawadi'in fi mawdu'in ukhra kenan fi mawdu'in akhar ya kamata a ce a larabce ko fi mawadi'in ukhra ban san inda kuskuren ya zo ba ko daga shi malamin ko kuma daga su masu taba'an littafin ko kuma ya zamanto mawdu' na an hankalta ma matsayin al-lafza yake sai a ce fi mawdu'in ukhra kina ad-damir yaji ila annahu lafza a wani wuri Allah subhanahu wata'ala ya ce in hiya illa hayatun ad-dunya sun ce ba komai bace sai rayuwar mu ina fata an fahimce ni a cikin suratul an'am aya ta 29 a cikin kuma wato suratu aljata ya ce ma hiya illa hayatun dunya kenan wani lokaci su ce in hiya illa hayatun dunya wani lokaci kuma su ce ma hiya illa hayatun dunya a cikin suratul jatiya aya ta 24 ce wa qalu ma hiya illa hayatun dunya malaman balaga ta alqur'ani suka ce saboda can cikin suratul an'am ana bayani ne kan kiyama kuma ana bayani kan musunta an kawo ayoyi da dama sai an ka kawo in hiya wato sai an ka kawo in hiya illa hayatun duniya saboda in ta fi nuna korewa amma ma hiya illa hayatun duniya ita ma tana nuna korewa nan ma nafiya ce amma bai kai karfin nan ba saboda bayanin da an kai kansu a cikin suratul an'am ya fi tsawo ya fi nuna wato girman kansu da butulcewarsu kadiba cikin wato at-ta'birul qur'ani da ustad dr fadil saman ra'i zaka ga wannan menene bambanci tsakanin nafiyu da in da kuma nafiyu da ma to malam yace ومعنى الوصف ومعنى وصف ومعنى وصف الموتى بالأولى abinda ake nufi da siffanta mutuwa ta farko ka annahum wa'idu mautatan ukhra kamar dai an yi musu alƙawalin wata mutuwa ta daban hatta na fauha sun ka kore ta wa jahaduha suka yi musunta wa athbatul mautatan ula suka tabbatar da mutuwa ta farko kenan suka kore mutuwa ta biyu alhali ko babu wata mutuwa bayan mutuwa ta duniya in an tashi shi kenan dan aljanna yana aljanna har abada dan wuta yana wuta baya mutuwa amma yana cikin azaba malam yace kulna za mu ce lamma wu'idu mautatan lokacin da an kai musu alƙawalin mutuwa ta kunu ba'daha hayatun an kace musu bayan wannan mutuwar akwai rayuwa na fauzalika sai suka kore wannan ka annahum kamar dai su qalu sun ce la taqau fil wujudi ba za a samu ba fil wujudi kenan a cikin kasancewa kamar ya kasance mautatun wata mutuwa ta kunu ba da haya wadda za a samu rayuwa bayanta illa ma kunna fihi sai abin da muka kasance a cikin shi min mautatil admi mutuwa wadda ta babu mu domin mutuwa ta farko ita ce wadda babu su qalu rabbana amatna sanatayn wato ko mu ce mutuwa babu su ko mutuwa suna digon maniyi babu rayuwa kafin ayi halitta wannan mutuwa ita sun yadda da ita amma kuma sai sun kace ma kunna fihi min mautatil adami wa ba'athan wa ba'athina minhu da kuma tayar da mu da an kai daga mutuwar da mun kai wato kina Allah ya sanya musu rayuwa bayan can da babu su koko suna digon mali Allah ya sanya musu rayuwa ya tayar da su kenan illa hayatul wujudi an gane ko sai rayuwa wato tara wato kasancewa kenan banda rayuwarsu ta duniya ba su yadda da akwai wata rayuwa bayan wannan kenan sai sun ka kore waƙila waɗansu malamai suka ce inna ma na fau zalika mauta abinda suke nufi da kore mutuwa a saniya ta biyu fil qabri a cikin kabari ba da ihya'ihim bayan an rayar da su li su'ali munkarin wa nakir domin tambaya ta munkarin wa nakir mala'ikun da za su yi mutum tambaya a cikin kabari na fata an fahimce ni kenan sun kore cewa babu wata mutuwa balantana a yi rayuwa cikin kabari kuma a sake kashe su lokacin da za a yin busa ta farko wani fi hafi suri fasa ika man fi sama wata man fil ard kenan nan nan kamar suna musun wato rayuwar kabari ne domin rayuwar kabari ita ma nau'i ne lahira wanda kuma za a tayar da su sannan kuma a sake kashe su sai sun kace in hiya illa mautatun al-ula kawai mutuwa guda ce za mu yi ba wata rayuwa bayan wannan ko rayuwa ta kabari ko kuma rayuwa waccan ta kiyama duka babu su shi yasa sun ce in hiya illa mautatun al'ula mutuwa ta farko kawai wadda za mu yi ita kaɗai ce a mutuwa mu kenan ko ta zamanto mutuwa kafin a halicce su suke nufi ko kuma ya zamanto a'a wato suna nufin suna nufin wannan mutuwar za su yi ta duniya ita ce ta farko ba wata mutuwa wato bayanta kenan ko su kasance mutuwar da suke nufi shine kafin a halicce su suna digon ko suna digon maliyi matattu suke to wannan mutuwar ita kaɗai ce a akwai ina fata an fahimce ni wadda za a cewa akwai rayuwa bayan ta amma babu wata mutuwa wadda za a yi bayan wannan rayuwa kuma a ce akwai wata rayuwa tana yiwa haka suke nufi ko ko a'a suna nufin wannan mutuwa wadda za mu yi a nan duniya ita kadai ce babu wata mutuwa bayan ta ko a cikin kabari wadda za a yi bayan an mutu an tada mutane cikin kaburburan su mai azaba yana shan azaba mai ni'ima yana shan ni'ima sannan wa nufikha fi suri fa sa'iqa man fi samawati man fil ardi illa man sha Allah duk wanda ke cikin sammai da kasai sai ya mutu wanda wannan mutuwa ta shafi wanda ke bisa doron kasa da wanda ke cikin kabari thumma nufikha fi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun sannan ai busa ta biyu sai su tashi waɗanda ke cewa busa guda uku ne malamai suna cewa busa guda biyu ne za a yi to anan kuma abin da ya kamata mu fahimta shine cewa kenan wannan mutuwa ita ce za a yi ta cikin kabari sai su shiga su sa tsammanin sun yi bacci shi za su cewa man ba asana min marqadina hada sabanin yan qur'ani suke cewa kawai an mutu babu wata rayuwa balantana a ce akwai wata rayuwa za su ce wai wa yattar da su daga bacci alhali ko gashi Allah subhanahu wataala yana faɗin cewa da mumin ne da kafin duka akwai rayuwa gare su ina fata an fahimce ni domin ya ce wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata kaka sa tsammanin da an kashe cikin hanyar Allah matattu ne kira suna da rai bal ahya'un ma Allah ce kai rayayyu ne to ya zai ka ce babu wata rayuwa wato ta kabari bayan wannan don haka wannan ba zaka iske sun saba ma wato bayanin da alqur'ani ya zo da shi wallahu ta'ala a'lam to wannan shi ne abinda shi malam ya kawo mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 993 malam yace fa in kila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah ya ce thumma subbu fawqa ra'sihi min azabil hamim ku zuba subbu ku zuba fauka ra'sihi saman kan kafiri min azabil hamim na azaba ta wato alhamim ruwan zafi malam yace to suratul dukhan aya ta 48 wala azabu la yusabbu shi azaba ba a zuba shi wa inna ma yusabbu alhamim alaiku abinda ake zubawa shine ruwan zafi kama qala fi mawdi'in akhar kamar yadda Allah ya ce yusabbu min fawqi ru'usihim alhamim ana zubawa saman kawunan kafirai alhamim wato ruwan zafi suratul hajj aya ta 19 malam yace qulna zamu ce huwa isti'ara isti'ara ne akai yance isti'ara shine aro an ari wannan kalma ne li yakuna alwa'du domin alƙawalin da an kai na azaba kenan kyacewa ta azaba duk da yake ya kawo shi alwa'adu alƙawalin azaba kenan alwa'idu ya kamata a ce duk da yake sun ce alwa'adu yana ɗaukar wato wajen azaba da wajen kuma ni'ima to li yakuna alwa'adu don saboda alƙawalin da an kai musu na azaba ahwala yafi ba da tsoro da ha babba ne ba da ha karmi ba wa ahyaba kuma yahi ba da tsoro daga haba ya habu ne wato ya ƙara yafi zama mai ba su tsoro yafi wato firgitar da su ونظيره تمكن إلى وأن قوله تعالى فدر الله سبحانه وتعالى فصب فصب عليهم ربك سوط عذاب سوكا فريسي الله يمسو وتبولو لي الزبا مسو بولو لينا عذاب عند ذا مفسر شيء أما أنا في أني مسو عذاب ما يسألني كذا واتوا أم يما متون أن زبا متون wato ruwa buloli na azaba sai dai a ce an yi masa azaba mai tsanani da hausa ko ko a ce an yi masa wato buloli na azaba ko ko an yi mishi ruwan azaba to wani lokacin ba ruwa ne ake nufi ba ana an yi masa azaba mai tsanani wato uslubi ne na wani lokaci ana amfani da wata kalima dan saboda a sanya ta wurin wata kalima suratul fajri aya ta 13 nan ne an kace fasabba alaihim rabbuka sauta azab sannan kuma wa wa qawluhu ta'ala tamkar irin wannan fadar Allah subhanahu wata'ala afriq alaina sabran Allah ka zubo muna hankuri asalin afraga ka zubo ruwa to amma sai an kai isti'ara da kalima ta ruwa wato ma'ana kama an kai kalima da abin da ruwa ne ake ma amfani da shi an ka dora ma hakuri domin shi hakuri ba a ganin shi balle a ce an zubo shi amma kama an sifanta yadda ake zuba ruwa a zubo hakuri haka afirka alaina sabran suratul bakara ayata 250 daidai a kissa ta wato annabi dawuda da taluta da kuma jarut da kuma mutanensu sun kace rabbana afirka alaina sabra an gane ko akwai kuma irin wannan rabbana afrika alaina sabran wa thabbita aqdamana wato a cikin suratu ali imran wa qawlu sha'ir kuma sha'ir ya taba fadar irin wannan magana yace subbat alaihim an zuba musu surufud dahri ya an ce suruf asalin as-sarfu shine abin da yazo ya juyar da kai to juya wannan ta zamani an zubo musu ita min sababin wato na wato zubawa ko min sabab yana yiwa ya ce wato kamar wato wani nau'i ne na zuba abu zubawa kamar ka ce an zuba musu abu zubawa ko kuma zaman to min sababin wuri ne ake kira sabab yana nufin a wurin da ake kira sabab ba su yi sharhin baitin ba wannan shi ne abin da sun ka kawo kiran ko shi musiba ta zamani ba ruwa bane balle a ce an zubo ta amma ana nufin an ju an zubo musu juyawar zamani ma'ana suna cikin jin daɗi wahala ta zo ta juyar da wannan al'amarin wannan shi ne abinda wato malin ya kawo to idan muka duba a cikin littafin dafa'o'i hamil al-qirab an ayatul kitab shi ma ya kawo wannan mas'ala a mas'ala ta 163 malin yake cewa qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala thumma subbu fawqa ra'sihi ku zuba saman kansa shi kafiri min azabil hamim na azaba ta ruwan zafi zuk ka dandana an gane ko innaka antal azizul karim kai ne al azizu mabwayi mai jiji da kai alkarim mai daraja mai kima wanda yake ganin yafi kowa suratul dukhan aya ta 48 da ta 49 malam yace hadhihi al-ayatul karima wannan aya mai daraja yutawahhamu ana sa wazzato min zahiriha daga zahirinta thubutul izzati tabbata izza wato buwaya wal karami da karamci mutunci li ahlin nari ga yan wuta ma annal ayatul qur'aniyya tare da cewa ayoyin alqur'ani musarrihatun sun bayyana qarara bi khilafi zalika da sabanin wannan ka ƙaulihi kamar inda Allah ya ce saye da na jahannama dakhirin za su shiga jahannama suna kaskantattu to ka ko kaskantacce bai da kima bai da daraja bai da buwaya domin da suna da buwaya da ba su shiga cikin wuta ba da suna da kima da daraja da ba su shiga cikin wuta ba suratu ghafir aya ta 60 malam yace ai saghirina suna wato kaskantattu azillaa walakantattu waka ƙaulihi kamar inda Allah ya ce walahum azabun muhin suna da azaba ta walakantarwa suratu ali imran aya ta 178 waka qaulihi huna kuma kamar inda Allah ce khuzuhu ku ja wato ku kama shi fa'tiluhu ku jawo shi ila sawa'il jahim zuwa ga tsakiyar wutar jahannama suratul dukhan ayat 47 Allah kai mu tsari to ya za a yi kuma a ce an ce mai mai daraja kuma a ce nan bai da daraja malam yace to wal jawabu amsa annaha nazalat fi abi jahl wannan aya ta sabka ne game da sha'anin abu jahl an gane ko irin waɗannan a ce aya ta sauka kan ware ko kan abin da ya kama da haka sai ka koma cikin wato musu a ta asbabun nuzul ka gani ko abin ya inganta ko bai inganta ba ka diba cikin alistiab fi bayanil asbab wanda an kawo asbabun nuzul masu yawa ciki kuma an yi nakadin su a nuna wannan ya inganta ko wannan bai inganta ba kuma mutum sai ya hattara shin wannan sababin nuzul wato ya sauka ne dan saboda wannan ayar ko ko a'a dai ma'anar wannan sababin nuzul tana shiga karkashin aya mala yace to wannan aya ta sauka ne fi abi jahalin a cikin sha'anin abu jahal lamma kala lokacin da yace ayu'idu ni muhammad sallallahu alaihi wasallam alha'im yanzu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana mini alƙawali na kyacewa da azaba walaysa baina jabalaiha babu tsakanin duwatsunta guda biyu jabalaiha wato jami'i wato musanna ne na jabal a azzu babu wani mutum wanda ya fi buwaya wala akramu babu mafi daraja min ni da gare ni falamma azabahu Allah lokacin da Allah ya masa azaba bi kufrihi da kafircin sa qala lahu sai Allah ya ce mishi zuk ka dandana innaka antal azizul karim kai ne al azizu mabwayi wato al karim mai daraja fi za'mika a cikin riya wadda kake yi al kadhibi wato riyawa ta ƙarya faɗa da ka faɗa magana ta ƙarya bal antal muhanu a'a kai ne al muhanu wato kamar wulakantacce al khasisu wato kaskantacce shine alkhasis alhaqir mara daraja fa hadha taqri'u wannan wato at-taqri' mummunan magana kausasa magana da aka yi nau'un min anwa'il azab shi ma nau'i ne daga cikin nau'i na azaba na fata an fahimce ni to wannan shine abin da malam ya kawo wato a cikin wato wannan sura na fata an fahimce ni wannan shine abin da dai za mu iya cewa a gurguje kuma inda an ka ce summa subbu fawqa ra'si min azabil hamim shi alhamim din na an yi idafa shine shine azabar domin ruwan zafi shi kan shi azaba ne to kuma sai an ka danganta azabar wato al'azab bi wato alhamim kenan kamar an yi wato idafa ne an sanya abu zuwa ga wato an yi idafa sa zuwa ga zatin sa wanda kuma wannan mas'ala mu ce ta a wajen wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahlihi ko kuma ci azabar ita dai ce ruwan zafin kenan dai kamar an fassara shi ne ko an yi idafa shi dan bayyana shi ko abin da ya kama da haka kamar yadda malamai wato suka yi bayani wallahu ta'ala a'lam To, mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 994 a cikin littafin As'ilatul Qur'an al-Majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin. Malam yace fa in qila idan anka ce kaifa wa'adallahu ahlal janna ya akai Allah ya ma'an aljanna alqawli bi lubsil istabraq za su sanya istabraq yace wa huwa ghalizud dibaj shine dibaji wani nau'i na wato kaya da ake sakawa ghaliz wanda yake mai kaushi kamar kace ko wani nau'i ne na kaya da sutura da ake sakawa kamar shadda ko mu ce wato tc ga mai jin faransanci kenan wato nau'i na yadi kenan wanda ake mai kaushi fi qaulihi ta'ala inda Allah ya ce da yan aljanna yalbasuna suna sanya kaya min sundusin wa istabraqa ya an ce sundus wasu ka ce wato shine dibaji wanda yake raqiq mara kauri wa istabraq shi ko wanda yake mai kauri malam yace ma'a anna lubsal ghalif tare da cewa sanya abu wanda yake kakkausa an gane ko minad dibaji na daga wato yadi kenan na yan aljanna inda su'ada'i ga mutane as-su'ada masu arziki jam'i na sa'id ko ko mawadata min ahli dunya na mutanen duniya aibun aibi ne wa naqsun kuma da tawaya ma'ana galibi a nan duniya zaka ga cewa sutura wadda take mai nauyi ta talakawa ce mai karfi an gane ko amma sutura wadda take shara-shara wadda ba ta wadda take ba ta da kauri za ga al'ada ce ta mawadata malam yace kulna za mu ce kama anna raqiqa dibajil jannati kamar yadda shi raqiqi an ce mara kauri kenan na daga cikin wato yadi na aljanna wa huwa sundus shine sundus la yumathilu raqiqa dibali dibajid dunya bai kama da dibaji kamar yadi kenan na mutanen duniya illa fil ismi faqat sai cikin suna yace to faka zalika to kamar haka ne ghalizu dibajil janna shi ma mai kabri daga cikin kaya na yan aljanna bai kama da na duniya kenan sunan ne kawai daya kenan dan an ce can ita aljanna hukuncin duniya ya saba hukuncin lahira shi yasa da yawan mutum za su kaba cewa su ce an ce kaza a lahira to kuma ai anan duniya bai yiwa wa ya ga maka duniya da lahira ɗaya ne hukuncin su iri ɗaya ne ka'idodin su iri ɗaya ne kai ne kake sawa hankalinka dan saboda kai hukunci akan nassi alhali kuma bai dace da kai ba kai wannan shi nassi kokari ne za a yi a fahimci me yake son ya ce wakila waɗansu malamai sun ka ce as-sundusu shi sundusi ma'ana kenan yadi wanda yake bai da kauri mara kauri libasu sada wato kaya ne na magabata min ahli jannati na yan aljanna ma'ana masu babbar daraja a cikin aljanna wal istabraq shi ko istabraq libasul abidi wato kaya ne na bayi wal khadam da kuma masu hidima wato yan aljanna wato yan aljanna ma'ana akwai yan aljanna waɗanda suke za a cikin masu yin hidima waɗannan yare da an ka ce ya tufa alaihim wildanun mukhalladun malam yace to izharan li tafawutil maratibi dan saboda a nuna tafawut fifikon maratib matsayi matsayi nasu kenan waɗanda suka fi matsayi su za su samu kauri waɗanda suke masu karamin matsayi su ne ko kuma yaran da za su yi hidima cikin aljanna waɗanda Allah ce ya tufu alaihim wildanun mukhalladun su ne za su sanya wancan mai kaurin don a nuna bambancin wato yan aljanna da darajar su ko kuma a ce a'a da mai kaurin da mara kaurin na masu daraja masu kima daban shi kuma mai kaurin da mara kaurin na waɗanda buskai waɗancan matsayi ba a cikin aljanna kuma daban wannan kuma babu laifi ana iya bambanta shi ta wannan fuska wallahu ta'ala a'lam mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 995 malam yace fa in kila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah ce fi wasfi ahli aljanna wajen sifanta yan aljanna la yazuquna fiha al-mauta ba su dandana a cikin aljanna mutuwa illal mautatal ula sai mutuwa ta farko suratul dukhan aya ta 56 ma annal mautatal ula tare da cewa mutuwa ta farko lam yazuqu ha su dandane ta ba fil jannati a cikin aljanna lalle sun dandana mutuwa amma ba cikin aljanna ba to me yasa an kace ba su dandanawa a cikin aljanna sai mutuwa ta farko malam yace kulna zamu ce qala zajjaju wani malami da ake kira az-zajjaj walfarra da malami da ake kira alfarra sun ce illa kalima ta illa da ta zo cikin aya huna a nan bi ma'ana cewa tana nufin koma baya kama fi kauli ta'ala kamar da ya zo a cikin fadar Allah subhanahu ta'ala illa ma qad salafa kina inda Allah ce wala tankihu min ma nakaha aba'ukum min nisa'i illa ma qad salaf ay lakin ma qad salaf to kina sai zaman to ba jinsi guda bane istithna'i ne munqati' kenan nan sai ana nufin illa ma qad salaf lakin ma qad salaf sai dai abin da ya gabata suratul nisa ya aya ta 22 wa qawlihi ta'ala da fadar Allah subhanahu wa ta'ala illa ma sha'a rabbuk wajen abinda cikin suratul hud aya ta wato 107 da an kai zancen azabar yan wuta da kuma ni'ima ta aljanna da an ka ce khalidina fiha suna masu dawoma a cikinta ma damatis samawati wal ardu mutukar sammai da kasai suna nan ko kuma tsawon lokacin sammai da kasai nan duniya ko kuma a'a matukar sama da ta aljanna da kasa ta aljanna tana nan da kasa ta wuta da kasa ta aljanna tana nan to da an ka ce illa ma sha rabbuka kuna duniya ake nufi sai an ka ce sai dai abinda Allah ya so in ana nufin adadin shekarun sama ta duniya da kasa ta duniya to ai kuma su an ce khalidina sai an ka ce to illa ma sha rabbuk sai abinda ubangijin ka so to kuma abinda Allah ya so shine khalidina fiha abada sun dawoma a cikinta da su yan wutar su yan aljanna kidan dan ma babu wata wato matsala kidan dai a takaice nan sai da anka ce illa ma sha a rabbuk sai abinda ubangijinka ya so kidan sai zamanto lakin ma sha a rabbuk wato shine abinda ubangijinka ya so kidan kuma abinda ubangiji ya so shine wato su tabbata ina fata an fahimce ni idan muka duba wato a cikin aya ta 107 wajen azabar yan wuta an kace khalidin fiha ma damat samawati wal ardu illa ma sha rabbuk inna rabbaka fa'alun lima yurid su ma yan aljanna an kace khalidin fiha ma damat samawati wal ardu illa ma sha rabbuk sai an kace ata'an wato ghayra majdud wato kyauta ce ina fata an fahimce ni wadda ba ta yankewa baiwa ce ni'ima ce wadda ba ta yankewa kenan shine abin da Allah ya so su kuma yan wuta da aka ce illa ma sha rabbuk in mun ce sama ta duniya daidai adadin sama ta duniya da shekaru wato shekarun kasa ta duniya ake nufi to ai wannan yana da iyaka to ma sha rabbuka din sai an ka ce shine khalidina fiha abada don ka fahimci wato nasin da kyau wallahu ta'ala a'lam الثاني waɗansu malamai sun kace anna illa bi ma'ana ba'ada ita illa tana zuwa ne ma'ana ba'ada tana nufin baya kama kala ba zuhun kamar yadda sun kace fi qaulihi ta'ala a wajen fadar Allah subhanahu wata'ala illa ma qad salaf kira a cikin suratul nisa ayat 22 wasu bus ce illa bi ma'ana cewa ba sai sun ka dauke shi bi ma'ana ba'ada kenan illa ma qad salaf ba'ada ma qad salafa wala tanki hukku aura ma da ka aba ukum abinda iyayen ku sun ka aura min nisa ina mata illa ma qad salaf sai an kace cewa ma qad salaf sai abinda wato ya gabata ko ko illa ma qad salaf kina sai mun to ba'ada ma salafa sai abinda ya riga ya gabata kenan sai zaman tonan la ya zuku na fiha almauta illa almautatul ula kenan ba'da almautatil ula ake nufi bayan mutuwa waccan ta farko da suka yi ko kuma a'a siwal mautatil ula koma bayan mutuwa waccan ta farko الثالث waɗansu malamai sun ka bada amsa suka ce amsa ta uku anna su'ada su mutane masu arziki masu rabon shiga cikin gidan aljanna idza hadaratuhumul wafat wafa idan mutuwa ta zo musu kashafa lahumul ghita sai Allah ya sa a yayi musu wato alghita rufi kenan wa uridat alaihim manazilahum sai a nuna musu wuraren su wa maqamatihim da matsayin su fil jannati aljanna wa talazzazu sai su ji dadi fi halin naz'i a lokacin da za a zare ransu shi yasa Allah ce wan nazi'ati gharqa wan nashiqati nashqa wasu fassara an nazi'at mala'ikun da ke zare rai da karfi domin kiran kafirai Allah ya faɗi irin yadda ake zare shi da karfi kwarai da gaske walau tara idh adh-dhalimuna fi ghamarati al-maut wal mala'ikatu basitu aydihim akhriju anfusakum da sauran ayoyi shi kuma muminai za a zari ransu a cikin sauki wannan shiqati na shiqa kamar cikin nashadi Allah subhanahu ta'ala ya faɗi wannan kuma innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim almalaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun kenan wata lafzazu za su ji dadi fi halin naz'i su muminai a lokacin da an ka zari ransu bi ruhiha bi rauhiha da ni'ima ta aljanna in an ce ba ruhuna ake nufi ba rauh ni'ima ta aljanna fa rauhun wa raihanun wa jannatu na'im wa raihaniha da kuma wato kamshin aljanna da abubuwa da ni'ima na aljanna fa ka annahum kama su dai matu fil jannati kamar dai sun mutu ne a cikin aljanna saboda suna da alaka da hali na gidan aljanna wa hadha qablu qawl ibn qutayba malai yace ibn qutayba wani malami da ake cewa ibn qutayba shi ya faɗi wannan rahimahullah Allah subhanahu wa ta'ala ya masa rahama kin dai wannan shi ne abinda ake nufi tun da fiha ba a mutuwa a cikin aljanna ita ma wutar ba a mutuwa sai dai rayuwar da ake cikinta ba rayuwa ce wadda ba ingantattar rayuwa ba thumma la yamutu fiha wala yahya kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa su kuma yan aljanna ba sa mutuwa ba sa gajiya kuma ba a fidda su la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin to wannan shi ne abinda wato malam ya kawo karkashin wato wannan aya to yan uwa musulmi suratul ad-dukhan kenan ta kai wato karshe kenan a cikin wadanda tattafai guda biyu yanzu kuma za mu shiga cikin suratu al-jafiya suratul jafiya idan muka diba cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha mai tahqiqin wani littafin Sheikh Mustafa al-Adawi sai kawo number 1 number ta farko kenan numero 1 yace qala ibn ashur ibn ashur yace summiyat hadhihi sura an sanya ma wannan suna sura suna fi kathiri min al-masahif a da yawa daga cikin alqur'anai al-atiqa da daddu waɗanda sun jima kenan da aka rubuta su ba ana rufe akwai qur'ani tsoho akwai sabo ta fuskar shi karan alqur'ani bi tunus a ƙasar tunus domin shi malamin mutumin ƙasar tunus ne wa kutubit tafsiri kuma an sanya mata a cikin kenan littattafan tafsiri wa fi sahih al-bukhari kuma cikin sahih al-bukhari suratul jafiya malam yace mu'arrafan an yi mishi ta'rifi billahi an gane ko kina aljafiya shine an kai mata arifi billahi an ka sami shi lamun aljafiya domin in sura ce sai a ce mu'arraf ne bil idafa domin idafa ne aka yi wa tusamma ana kiranta hamimul jafiya hamim wanda ake kiran kalma ta aljafiya a cikin ta misali li wuqu'i lafzi jafiya domin malam yace lafazi na jafiya ya zo fiha a cikin ta walam yaqa fi mawdi'in akhar bai zo ba a cikin alqur'ani bai zo ba a wani wuri min alqur'ani da alqur'ani واقتران لفظ الجافية كلمة تجافية هذا تحد شيني اقتران بلام التعريف تحد لام لام التعريف في اسم السورة أتكن سورة مع أن اللفظ المذكور فيها تعرف توا لفظ عند أنك أنبتا أتكن ونن سورة خلي اللام التعريف ياو فينتا ما أنا بأكاو مشبا بي تعرف لام التعريف تند أنت وترى كل أمة جافية بأتي وترى كل أمة الجافية با بل يتي لقصد لقصد تحسين الإضافة an yi haka don saboda nufin niyyar a kyautata idafa wa taqdiri a kaddara kenan sai a ce suratu hadhihi kalima sura ta wannan kalima ai as-suratu allati tuzkaru fiha hadhihi kalima surar da ake ambaton wannan kalima ta jafiya a cikin tashi abinda ake nufi walaysa li hadha at-ta'rif fa'idatu wannan ta'rifi da an kai bai da wata fa'ida in jimalan ghaira hadhihi in ba wannan ba a iya ilimin mutum zamu iya cewa domin mu yi akwai mai cewa to ai banda wanda akwai wata fa'ida kaza kaza kaza kaza to shi mallan abin da ke nufi a iya ilimin sa wa dalika tasmiyatu hamim ghafir kamar yadda an ka sanya ma suratu ghafir hamim ghafir wa hamim zukhruf ita ko hamim ta az-zukhruf suratu zukhruf an ka ce mata hamim zukhruf wa tusamma suratu shari'a ana kiranta suratu shari'a ita suratul jafiya kenan li wuqu'i lafzi shari'a domin akwai kalma ta shari'a da ta zo fiha a cikin ta inda Allah ce thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha wala tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun wa lam yaqa' fi mawdi'in akhar bai zo ba a wani wuri na daban min al-qur'ani a cikin al-qur'ani kinan kalma ta shari'a kinan ba ta zo ba sai dai shir'a da ya zo a cikin suratu wato al-ma'ida li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja wato samma kuma ana kiranta suratu dahari sura ta zamani liwuqu'i domin ya zo a cikin wannan sura wa ma yuhlikuna illa dahar ba abin da ke halakar da mu sai addaharu wato zamani ina fata an fahimta wato kafirai sun ce ba abin da ya halakar da su sune sai zamani shi yasa ake kiran su addahriyun duk da yake Sheikh Ibn Uthaymeen ya ce abin da ya fi a kira su addahriyun mutane da suke ganin kawai babu Allah zamani ne yake canzawa wanda aqida da dace ya kamata ɗaliban ilimi su yi hattara sannan kuma ya zo a cikin nassi ba a zagin zamani da haka irin abubuwan da sun kazo cikin littafin adab na zagin zamani ko danganta mishi mummunan abu malamai suke cewa wannan kuskure ne walam yaqa lafdhu ad-dahri fi zawati hamim al-ukhar shi ko lafazi na ad-dahr bai zo ba cikin hamim wato guda shidda ma hamim guda bakwai ne to hamim guda shidda babu wadda kalma ta ad-dahr ta zo cikin ta ina fata an fahimci kenan in ma an kira ta suratul dahri saboda ta bambanta da sauran hamim hamim hamim shine abin da yasa aka sanya mata wato wannan suna to wannan shi ne abin da shi malam wato ibn ashur ya kawo abinda kuma sheikh mustafa al-adawi ya cira to daga gare shi wallahu ta'ala a'lam to mas'alar mu ta farko da zamu tashi akan ta cikin wannan sura mas'ala ce ta 996 a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid malam yace fa in qila idan an kace kaifa tabaqal kaifa tabaqal jawabu su'ala ya za a yi aljawabu amsa tabaqa ya zamanto daidai da as-su'ala tambaya fi qawlihi ta'ala inda Allah yace wa idza tutla alaihim ayatuna idan aka karanta musu ayoyin bayyinatin bayyananu ma kana hujjatahum hujjar su ba su kasance komai ba hujjatahum ta'un fatha gare ta ba don ma gare ta ba a ce hujjatuhum ma kana hujjatahum kenan shine wato sai zamanto khabaru kana illa an qalu to shi illa an qalu sai zamanto masdar ne munsabik kenan za a yi doka shi illa wato qauluhum kenan ma kana qauluhum ne kenan kenan maganar su bata kasance ba illa an qalu sai su ce illa an qalu utu bi aba'ina sai su ce ku zo da iyayenmu in kuntum sadiqina in kuna da gaskiya in an ce za a kiyama sai su ce to uwayenmu sun ka mutu ba a tado su ba a tado su mu gani don mu san ana iya tayar da mutane ta'annuti kenan malam yace a ce Allah ya ce qul illahu yuhyikum Allah ne ke rayar da ku thumma yumitukum kuma Allah ne mai kashe ku thumma yajma'ukum sannan Allah ne zai taro ku ila yawmil qiyamati har zuwa ranar tashin alkiyama kenan wadan sun kace malamai nan ila yawmil qiyamati ana nufin fi yawmil qiyamati Allah ne zai tarar da ku ranar tashin zai tayar da ku cikin yin ranar tashin alkiyama wasu sun kace ila tana nan mazaunin ta thumma yajma'ukum Allah ne yake tattara ku dai dai dai dai dai dai dai dai ila yawmil qiyamati har zuwa ranar tashin alkiyama sannan ya tayar da ku la raiba fihi babu shakka a cikin wannan yini ko ya zamanto nan labari ake bayarwa kenan babu shakka a cikin wannan yini ga muminai amma ga kafirai akwai shakka ko ya zamanto a larai ba fihi wato labari ake bayarwa amma hani ne aka yi kada ku yi shakka a cikin shi malam yace to kulna za mu ci wajhul mutabaqa ta inda za an ka samu alaka tsakankanin tambaya da amsa an gane ko annahum su ulzimu bima hum muqirru da bihi ulzimu allazimta musu bima hum muqirru da bihi da abinda su sun tabbatar da shi min anna Allah ta'ala cewa Allah subhanahu wa ta'ala huwa allazi ahyahum awwalan shine ya rayar da su can farko babu su ya halicce su ya rayar da su thumma yumituhum kuma shine mai kashe su to tunda sun yarda da haka wa man kana qadiran ala zalika duk wanda ya kasance yana da iko akan abu bai da rai ya rayar da shi kuma ya kashe shi kana qadiran ala jam'ihim yana da iko ya taro su ya hado su yawmul qiyamati ranar tashi alqiyama fa yakunu qadiran sai Allah ya zama to yana da iko ala ihya'i abaihim akan rayar da iyayen su tunda shi yayi su babu su ya samu su rai ya kashe su kiran ko ta yadda su ba zai mai waya ba kamar yadda ayoyi na alqur'ani da dama sun yi bayanin wannan ina fata an fahimta to kenan tanan da an ka samu cewa domin da sun kace itu bi aba ina in kuntum sadiqina ku zo da iyayen in kun kasance masu gaskiya kiran wannan ita ce wato abinda suke nema to manakon a ce za a tayar da su yanka ce Allah ne ke rayar da ku to kaga wani sai ga kama babu amsa a wannan wurin a'a wato abinda a amsa shine cewa wannan wanda ya rayar da ku ya halicce ku babu ku ya rayar da ku ya kashe ku yana da ikon ya taro ku ya tayar da ku ranar tashin alkiyama ta nan zaka samu wato alaka tsakanin tambaya wato da amsa ina fata an fahimci ni to sannan kuma anan da malam ya ce tambaya da amsa to ai anan babu wata wato tambaya umarni na sun ka bayar sun ka ce itu bai aba'ina ku zo da iyayenmu kenan ma'ana nan kamar sun yi tambaya ne yaushe ne za a tayar da iyayenmu to nan ne zaka gane cewa kamar akwai tambaya ba yana nufin an yi tambaya ba karara don nan babu harafi na tambaya wallahu ta'ala alam mas'ala ta gaba wato sai mas'ala ta 997 malam yace fa in qila idan aka ce kaifa adafa alkitaba ila al'umma ya aka Allah ya danganta littafi zuwa ga al'umma wa ilaihi kuma ya danganta littafin zuwa gare shi fi qaulihi ta'ala inda Allah ya ce kullu ummatin tud'a ila kitabiha ko wace al'umma za a kira ta zuwa ga littafin ta suratul jathiya ayat 28 thumma qala sannan kuma yace hadha kitabuna wannan littafin mu ne suratul jathiya ayat 29 can an ce littafin na al'umma kuma yanzu an ce littafin Allah ne malam ya ce kulna za mu ce al'idafa danganta abu zuwa ga wani abu ta sihu tana inganta bi adna mulabasatin da mafi karamcin abin da ya kulla alaƙa nan mulabasa ana nufin daga allibasu ne kamar abin da ka sanya na sutura yana cuɗanya da kai duk wani karamcin abu ana iya danganta shi zuwa gare su ma'ana da sun samu alaka ko kaɗan ce sai a danganta zuwa gare ta wa qad labasahumul kitab littafi ya cuɗanya da su ya samu alaka da su bi kauni a'malihim saboda ayyukansu sun kasance musbatatan fihi an tabbatar tunda an tabbatar da ayyukansu ciki na akwai alaka sai a ce littafin su ne wala basahu kuma yana da alaka da Allah kenan nan bi kaulihi saboda shi Allah malikahu shi ya mallaki littafin nasa ne wa kaunihi kuma kasancewa shi littafin kaw kaunihi da kuma kasancewar shi ubangiji amiran li malaikatihi shi ya umurci malaiku an yaktubu fihi a'malahum su rubuta ayyukan kafirai a cikin sa kinan tana an ka samu alaka sai zamanto littafi ni nasu littafi ni na Allah kamar yadda zamu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabin mu ne kuma ce annabin Allah ne saboda annabin Allah ne Allah ya turo shi annabin mu ne saboda mi saboda mu aka turo shi zuwa gare mu kamar yadda zamu cewa alqur'ani littafin Allah ne saboda maganar Allah ce kuma ce littafin mu ne saboda mu aka ce mu yi aiki da shi kamar yadda zamu cewa musulunci na Allah ne ba na addinin Allah ne saboda Allah ne shar'anta shi mu ce addinin mu ne saboda mu aka ce mu yi aiki da shi saboda irin wannan yana daga cikin abin da ke kawo wani kirkinta wani sai shi rasa dalilin da yasa ake yin irin waɗannan idafat kin shi yasa ɗalibin ilimi zai bincike kan al-idafa cikin ilimin nahwu da kuma ma'anonin da suke ɗauka da kuma irin yadda wato ake iya take yin tasiri a cikin aqida da shari'a da tafsiri da hadisai da yaren larabci bincike ne mai yawa da anwa'i na idafa idafal lafziyya idafal ma'anawiyya da kuma asbabul idafa da kuma abubuwan da zai iya ciruwa a karkashin wannan da kuma yadda za a iya gane cewa sifa ta idafa in ta zo misali hadhihi alqaryatu adh-dhalimi ahluha da sauransu da kuma hukumce-hukumcen idafa wanda ita ba dole bane sai an yi mutabaka tsankani wa hum bada'ukum awwala marra ba ce ula marratin ba kinan ita idafa ba ta nufin dole sai an yi mutabaka tsakanin al-muzakkar wal muannas da dai sauransu bincike ne mai yawa ɗaliban ilimi za su iya wato gabatar da shi wannan shi ne abinda shi mai as'ilatul qur'an al-majid wa ajibatu hay kawo game da suratul jafiya amma idan muka dawo a cikin littafin daf'u ihamil ittirab an ayatil kitab a mas'ala ta 164 malam yace qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa qila zamu ce al yawma a yau nan sakum zamu manta ku kama nasitum liqa'a yawmikum hadha kamar yadda kun kamance da haduwar ku da Allah kenan a wannan rana ko da haduwar ku da wannan yini suratul jathiya aya ta 24 malam yace to la yu'aridu qauluhu ta'ala wannan ba zai ci karo ba da fadar Allah subhanahu wa ta'ala la yadhillu rabbi ubangiji na baya bata an gane ko baya yin kuskure wala yansa kuma Allah baya mantuwa cikin suratu taha inda annabi Musa ya ce la yudillu rabbi wala yansa aya ta 52 wala qawluhu da kuma fadar Allah subhanahu wataala wama kana rabbuka nasiya ubangijin ka bai kasance mai mantuwa ba gashi ko Allah ya ce nan sakum zamu manta ku malin yace to waqad qaddamna aljawaba mun ba da amsa wadihan a bayyane fi suratul a'raf a cikin suratul a'raf malin yace unzir almas'ala mai tahqiqi wani littafi kenan Ahmad bin Muhammad Muhammad Badawi yace unzir almas'ala kadi mas'ala ta 77 min hadha alkitab a cikin wannan littafi zaka ga amsar da an ka bayar to a nan dai abinda za mu ce shine cewa amsar da an ka bayar nasiya wani lokaci tana nufin mantuwa nasiya tana nufin kabar abu da gangan ba kamance shi ba to nan da an ka ci wakilar yau manan sakum yau za mu manta kuma ana za mu barku ake nufi shi yasa ma zaka cin alqur'ani ya ce nasullaha fanasiyahum sun manta da Allah Allah ya bar su ba a cewa Allah ya yi mantuwa irin waɗannan ayoyin in ka zo a kansu haka zaka wato iya wato fassara su don ka samu ma'ana wadda take ingantatta kakka je ka shiga cikin wato rudu da waɗansu abubuwa ka danganta mantuwa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ina fata an fahimce qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa kama haka za a barka in ba ana nufin an manta da kai ba don ba a manta da shi ba ana na ana yi masa azaba Allah ya sa ana masa azaba kuma su mala'ikun da suke masa azaba suna ga masa azaba ba manci shi za a yi ba ne masa azaba babu dan wuta wanda za a yi mantuwa da shi wanda zai koyuwa ga Allah subhanahu wataala Allah ya kyauta to wannan shi ne abinda shi malam ya kawo sai abinda zamu kara shine da inda Allah ya ce wa qila al-yawma nansakum yau za mu barku nunun litta'zimi tana nuna girma zuwa ga Allah ko girmama Allah ba tana nufin ba akwai alloli daban-daban ba ta irin ga nunun bace take nuna at-ta'addud litta'zimi ce la litta'addud domin Allah subhanahu wataala guda ne ayoyi kuma daban-daban sun yi bayanin wannan qul huwallahu ahad الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم da sauran ayoyi na alkur'ani da suka yi bayanin wannan to ƴan uwa musulmi wannan shi ya kawo mu ƙarshen wato suratul jasiya a cikin waɗannan littattafai guda biyu kenan yanzu kuma za mu shiga cikin suratul wato al-ahqaf kenan to za mu dawo cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi suratul ahqaf ahqaf kalma ce tana nuna rairai kenan wanda yake da rairai mai yawa mai tahqiqin wannan littafi na as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha sheikh mustafa al-adawi shine ke tahqiqin littafin mai littafin daban mai tahqiqin sa daban ya an ce tahqiqi shine ka bi diddigin littafi ka tabbatar da cewa wannan littafin misali ya ingantuwa dangantaka shi zuwa ga wanda anka ce yayi shi sannan kuma kai tahqiqin rubutun shi in akwai daban-daban da aka rubuta ka duba ha gani in ba a yi kuskure ba wani ya rubuta da kaza wani ya rubuta da kaza sannan kuma kai ta'aliki shi kuma ta'aliki shine kai ta'aliki in akwai wani abu da ke son karin bayani ko ka nuna kana tare da kan mai littafin yayi kuskure ga dalilai ko abin da ya kamata haka shine ta'liq abin da suke kira commentary ko kuma wato commentaire da faransanci to da yace suratul ahqaf sai kawo number 1 numero 1 kenan sai ka giba a wannan wuri kasa zaka ga kenan ya ƙara bayani shi saboda littafin ba nashi bane sai komo kasa ya ƙara bayani kamar yadda ake yi a cikin littattafai da kuma bincike bincike wani lokacin in ma fassara ce mai littafi zaga ya koma gefen littafi a littattafai na da zai rubuta wani lokacin ma ya rubutu ja sabanin wato rubutu da baki da ake yi kenan akwai jattawa da wadda ake rubutu da ita ko taddawa malam yace summiyat hadhihi sura a number 1 in ka diba kasa summiyat hadhihi sura suratul suratul suratul ahqaf an sanya ma wannan sura sura wa an sanya ma wannan sura suna suratul ahqaf fi jami'il musahif a cikin dukkan alqur'anai wa kutubis sunna da kuma littafai na sunna wa waradat tasmiyatuha bi hadha al-ism wato sunan wannan sura ya zo a haka fi kalami abdullahi bin abbas a magana ta abdullahi bin abbas rawa ahmad bin hanbal kina ahmad bin hanbal ya yi riwaya bi sanadin jayyid da sanadi wanda yake mai kyau an ibn abbas zuwa ga dan abbas qala ya ce abdullahi bin abbas kenan radiyallahu anhu an sahabati ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin qala shi abdullahi bin abbas yake cewa aqra'ani rasulullahi surata ali hamim manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya karantar da ni surata al-hamim wa hiya al-ahqaf ita ce ahqaf sai zaman tunan da an kace mata al-hamim ita dai ake nufi amma lokaci an kace al-hamim ana nufin dukkan su guda bakwai surori masu budewa da hamim hamim wani lokacin kuma ana kiransu al-hawamim to nan sai fassara al-hamim wa hiya al-ahqaf kenan nan ya fassara ahqaf kawai yake nufi wa kanat sura wannan sura ta kasance idza kanat akthar min 30 aya in tana da aya fiye da talatin summiyat salatin ana kiranta salafi kinan ta fi aya talatin wa kadhalika warada tasmiyatu fi kalami fi kalami abdullah ibn mas'ud kuma haka sunan ta zo cikin magana abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu akhraj al hakim hakim ya fitar bi sanadi bi sanadin bi sanadin da wani sanadi na hadisi kinan ko mu ce na athar sahahahu wanda shi hakim ya ingantar da shi kuma dan an ce hakim ya ingantar da shi ba dole bane zaman to sahihi sai an yi bincike an gani an ibn mas'udin daga abdullahi ibn dan mas'ud qala yace aqra ali rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tirar aminci Allah tabbata gare shi ya karantar da ni suratul ahqaf suratul ahqaf al hadith wa hadithu ibn abbas hadithi na abdullahi ibn abbas as-sabiq wanda ya gabata yaqtadina hukumta annaha tusamma ana kiranta 30 kina ana kiranta suratul 30 yace to illa anna zalika sai dai wannan la yaqtasu biha ba zai ke banta da ita ba domin ba ita kai ce sura wadda ta fi ayoyi talatin ba kawai kuma an ce wadda ta fi talatin ana nufin bakin talatin din bata wuce bata wuce talatin da tara ba kenan ma'ana bata kai arba'in ba domin akwai surorin da duka sun fi ayoyi talatin kuma har sun fi ɗari ma to masu ɗari ko kusa da ɗari sai a kira su almi'un ko almi'il al-tiwal kuma wanda suka wuce wato ɗari kenan al-qisar kuma akwai al-mufassal sannan kuma wato shi mufassal akwai tiwalul mufassal akwai kuma wato qisar al-mufassal mutum in yana son wannan bayani ya diba cikin wato al-itqan fi ulum al-Qur'an da sauran littattafai na ulum al-Qur'an zai ga bayani yadda ake taqsimi na surorin al-Qur'ani malin yace to illa anna zalika la yahtassu biha wannan bai keɓanta da ita fala yu'addu min asma'iha ba za a ce sunanta bane domin ba ita kadai ce adda shi ba walam yuzkar fil itqani walam yadhkurha ولم يذكرها بي أنبتي تباكنا إمام السيوطي أتكلم على الإتقان في علوم القرآن في الإتقان أتكلم على الإتقان في علوم القرآن في إدال السور أتكلم للساف سوروري ذاتي أكثر من اسم wadda ta fi suna ɗaya kinan sura mai yasa cikin surori masu suna ɗaiɗaiɗai wa wata hutar smiyatiha dalilin da yasa an ka sanya mata suna kinan al-ahqaf suratul ahqaf warada lafzul ahqaf fiha lafazina al-ahqaf ya zo a cikinta ولم يرد في غيرها بيذوبة أتكن وننتا من سور القرآن نسور القرآن ألف هاء يرد في انتهى كنا بيان يا كاري كنا هكا يتشراتو مغانا من التحرير والتنوير دقا تكن تفسيري واتونا التحرير والتنوير وانا شديني أبندا واتو مالن يكاو كركشن واتو وانا مسألة أتكن وانا سورة غمير سورة تو مسألة دذا تاشي أكانت مسألة تفرقو a cikin wannan sura mas'ala ta 998 malin yace fa in qila idan anka ce kaifa qala ya akai Allah yace ulaika alladhina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu waɗannan waɗanda suka yi imani kenan suka yi aiki nagari suka yi biyayya ga iyayensu waɗannan su ne na taqabbalu anhum za mu karɓa gare su annunu huna litta'zim ba litta'addud ba za mu karɓa musu anhum daga gare su ahsana ma amilu mafi kyawun abinda sun ka aikata ina fata an fahimce ni to wannan shine abinda wato an ka kawo idan muka duba imam hafs an gane ko wanda rawi ne na asim da kuma hamza da kisa'i da khalaf sun karanta na taqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyi'atihim a sauran qira'o'i zaka ga an karanta ulaika alladhina yutaqabbalu anhum ma ahsana ma amilu an gane ko wa yutajawazu an sayyi'atihim to waccan qira'a yutaqabbalu za a karba sai kira'a wannan ta hafsu da hamza da kisa'i da khalaf tace na taqabbalu kina Allah ne bai karba ta fassara kamar akwai bayani tsakanin fassara juna da juwa juna tsakanin wadannan kira'o'in wa yutaqabbalu an gani ko wa yutajawazu an sayyi'atihim za a ketare mummuna aikin da sun kai an ka kira'a ta hafsu da hamza da kisa'i da khalaf an kace wannan tajawazu kina Allah ne zai yi kina ta fassara wani ne zai yi aikin wannan shine alaka tsakanin wadannan kira'o'i malam yace al-ahqaf aya ta sha shida ma anna hasana ma amilu tare da cewa ko abu mai kyau wanda sun ka aikata yu taqabbalu anhum aidan za a karba musu to kuma na an ce mafi kyawun abin da sun ka aikata to shi mai kyau din fa za a karbe shi ko ba za a karbe shi ba malam yace kulna za mu ce ahsana da an ka ce mafi kyau bi ma'ana hasan ana nufin mai kyau kenan duk aikin da sun ka aikata mai kyau za mu karbe shi wa qad sabaqa nadhiruhu fi surati rum tafkan irin wannan ya gabata a cikin surati rum wajen wa huwa ahwanu alaihi kenan inda an ka ce wannan shi ne mafi sauki a wajen Allah kenan dukkan abu kuma mai sauki ne a wajen Allah hayyinu ake nufi wannan shi ne abin da shi malam ya kawo ko kuma a ce na an ce za a karbi mafi kyawu kuma sauran ayoyin sun nuna za a karbi hamma mai kyau Allah zai karba duk abin da yake mai kyau ne sai zama to kenan na an ce mafi kyau can kuma mai kyau din wasu ayoyin sun bayyana shi a wani wuri ko da ba mu ce nan mai kyau ake nufi ba wallahu ta'ala a'lam matsala ta gaba sai matsala ta 999 malam yace fa in kila idan anka ce kai fa qala ta'ala ya akai Allah yace fi wasfil fariqaini da ya siffanta jama'a guda biyu tawaga guda biyu wali kullin darajatun mimma amilu dukkan kowanne daga cikin su su mutane da suka aikata aiki nagari da mummuna suna da darajatun mataki mataki mimma amilu daga abin da suka aikata suratul ahqaf aya ta 19 ma anna ahlan nar tare da cewa su yan huta lahum darakatu suna da darakat wato za a cewa ƙasa ƙasa suna da wato zurfi zurfi ba ɗaukaka ɗaukaka ba la darajatun ba ɗaukaka ba malam yace kulna za mu ce ad-darajatu abinda ake nufi da ad-darajat at-tabaqatu mataki mataki min al-maratibi na wato daraja kenan wato ya ce at-tabaqat mataki mataki na alkhairi ko na sharri min al-maratibi na mataki mataki da ake cimma mutlaqan sake min ghairi ikhtisasin ba tare da an kebance ba kiran nan ba ana nufin bayan an hadi aljanna inda an ka fada da an ka ce ulaika alladhina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu su ka yan wuta an ka ce wallazi qala liwalidayhi uffil lakuma an ka ce su kuma za su shiga wuta sai an ka ce wali kullin darajatun min ma'amilu kinan wali kullin min alfariqaini athani na biyu waɗansu malamai suka ce a anna fihi idmaran an shafe wani abu taqdiruhu wato abinda za a kaddara wali kulli fariqin kinan kowace jama'a darajatin tana da daraja kinan yan aljanna su suna da darajat au darakatin koko suna da wato mataki mataki na kaskanci mimma abin rabbi sun ka aikata kinan sai a rarraba su yan aljanna daukaka su ko yan wuta mataki mataki na kaskanci illa annahu hadafahu sai dai Allah ya shafi wato shi na yan wuta ikhtisaran dan takaita magana lidilalatil mazkuri alaihi domin in an bace daraja ta yan aljanna an san su ma yan wuta suna da nasu kaskanci wanda ya shafe su mataki mataki kinan ba sai an kawo su ba shi yasa aljanna mataki mataki ce wani yafi wani tare da cewa babu hasada saboda wato ita ma aljanna aikin yan aljanna da imanin su ba ɗaya bane sannan kuma ita ko wuta kafircin mutane ba ɗaya bane shi yasa zaka ga waɗansu waɗansu sun fi waɗansu azaba to shi yasa ma irin wannan zaka ga a cikin inda su cikin suratu ali imran inda Allah ya ce hum darajatun inda Allah waɗansu sun ce hum su yan aljanna da mu'minai darajatun masu daraja daraja ne ko suka ce a'a nan hum darajatun tunda ana maganar yakin udu ne akwai musulmai akwai kafirai ba duka da yan wuta da yan aljanna darajatun darajatun ne kinan sai zama to daraja ana yi amfani ita wajen alkhairi ko wajen sharri a fahimtar waɗansu an gane ko su ko kafirai wasu ka ce a'a kawai ana musu amfani da darka shine wato wato abin da ya kasa domin babu daraja a ce an yi sama domin Allah ce innal munafiqina fi darki al-asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira su yan wuta suna cikin wato abin nan darakat to wadansu malamai suka ce abin da yasa an kace wuta daraja daraja duk da yake in an kalli aljanna ita mataki mataki ce to ai wuta tana kasan aljanna to kenan yanzu in an hankalta ma ita aljanna daga matakin ta na farko zuwa ga sama darajati ne in kuma ita ko wuta ita kai an ka hankalta ma sai a ce to ita darakati ne domin kullun kasa ne ake yi kasa ne ake yi tunda wanda ya fi kafirci kullun kasa ne yake yi an gane ko sai wasu suka ce a'a a hankalta ma cewa ita aljanna da wuta aljanna tana sama wuta tana ƙasa to daga inda za a taso daga wuta a yau sama to sai zama to ana samun darajatu darajatu darajatu domin ana ƙara tsere mu azaba ne ana ƙara nisanta ne daga azaba ana yi wajen wato aljanna shi yasa sun ce ita ma wuta ana kiranta darajat to wannan shi ne abin da malamai suka kawo kuma ayoyin suke nuna yan aljanna suna da mataki mataki daban-daban wani yafi wani ayoyi suna nan sannan kuma hakan ga su ma yan wuta abin da yake nuna cewa wadansu wadansu azaba wal iyad billah Allah ya mun tsari da azabar wuta a duniya da lahira su ma wato suna da irin nasu matsayi wadansu sun fi wadansu azaba domin wadansu sun fi ta'addanci wasu suka yi jagoranci wasu su suka ja wadansu mutane shi yasa Allah ce alladina kafaru wa saddu an sabilillah zidnahum azaban fawqa al'azabi bima kanu yufsidun yace wala yahmiluna athqalahum wa athqalan ma athqalihim ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون يتي ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلية da sauran ayoyi da suka yi bayanin wato irin matsayin yan wutar irin azabar da za su sha to yan uwa musulmi ina ganin anan ya kamata mu dakanta saboda lokacin mu yayi muna halin sa sai darasin mu na gaba idan Allah subhanahu wata'ala ya kaddara ya bamu iko za mu zo mu dora a inda muka tsaya abin da muka faɗa ya zama to daidai Allah shi bamu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh